داوين الشاكرة baban nawa ya dace da kuma abin da muke magana rahimahullah shi ma al'imam annawi rahimahullah akwai littafin shi da ake ce ya rubuta wanda bayan rubuta shi bai shi wata biyar ya rasu ba wanda a cikin shi an ce ya yi taraju taraju daga daga watan akida ta abin ba ta nake suna tawili da abubuwan akhtan akida da ya hada kai a rubuta littafi wannan juzun da ya tuka da salaf bin huruf wa sauti a cikin shi ya tabbatar da akida ta ahli suna wal jama'a ta hin mutuwa shida tsakanin wata uku zuwa biyar rahimahullah shi ya sanya abin da daga cikin ɗaliban shi kuma babban ɗalibin shi wanda ya kuwa sanin shi ibn al-affar wanda ya mai tarjama tarjama ba a wanda tuhfatul muhajjin ya tarjama ta menene auliya sai da auliya annawa almuhim tarjama ce wadda ya mai abin da mai hwadi ibn al-attar shi ma rubuta littafi abin da aqida wadda aqida ta salaf shine kuma babban babban dalibin shi wannan halin yana daga cikin hujjojin da ke cewa ya tashi daga tsohuwa aqida shi sannan wannan littafin shi wannan minhaj akwai wanda wanda abin da ya zo ya yi talhisin shi duka a wannan aqaid din na ta'awil din gaba daya hudda su daga cikin wannan talhisin wanda ha suki suki wanda aka sani da da difai da ga akida ta ashaira ya yi kata-kata da wannan aikin ya wannan wasa ne da littattafan manna da nuni shi ya sanya abin ga malamai suke cewa kamar irin su nawawi a ce musu imam babu laifi amma wanda aka san da cewa mutalafihun ne da bid'a ba a ce musu imam kamar su suyuti ba a ce imam sai da ce alhafiz suyuti ko abin da ya kama da haka imam shine wanda aqida shi take garau sannan kuma jagora ne a cikin abuwa abin da abin da sauran abuwa na addini amma wanda wanda kuma biyan da ya kai wajen ilimi da wannan rubuce-rubuce inda ya yi talallaɓa ta kama shi a afida ba a kiran shi da imam musamman da kasance ba kuskure guri guda guri biyu haka ba ya zan manhaji ne a wajen shi ba a kiran shi da imam kamar yadda wasu abu malamai suke ta wasu suna ta ana mai itilafin imam amma ana nihin imam a ban babe abin da kamar su yuki za ka yi ta imam ne abin da suka ce wajen wajen yake suna rubuce-rubuce da abin fikihu da da hadisi da abin da yake mustala da abin da su kama da amma ba imam ba ne wanda yake mutlakuwa yace rahimahullah babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'a babu ke ga wanda ke bayani game da wanda ya sannanta sunna kyakkyawa ausayi'a ko kuma mummuna ko kuma mummuna don kaga bai wannan sunna ita ce kyakkyawa wannan ko kuma sunna lugawiya tana kasuwa menene sunna a luga sunna hanyar da ake bi kenan sunna in aka yi itlafin ta ana nufin sunna ta annabi alaihi salatu wassalam amma asalin sunna ita ce hanyar da mutum yake bi kyakkyawa ce ko ba mai kyau ba eh to ta annabi ita guda ɗaya ce babu babu sunna sayya dukan ta sunna ce hasana aw sayya sayya wannan sunnoni na mutane abinda mu hanya da mutane suke suke bi akwai wanda suke kyakkyawa akwai wanda suke munana amma shi ya sanya da hadisin wanda zai zo wayanda suke sanya man sannafi islam sunnatan hasana ya sanya shi dalili na kasa bida zuwa hasana da sayyi'a hadisin ma yake musu raddi hadisin bai taya mani tada bid'atan hasana ya man sanna sunnatan hasana man sanna sunnatan hasana قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين وإن نسكت يا ربنا مهل هب لنا كبام من أزواجنا لمدى ما تايم وذرياتنا لذريهم قرة أعين abin da ke sanyin yadda rai wanda da tare ne hankalin yana kwantawa game da yadda yadda suke kenan waɗanda suke shiryayyu waɗanda suke kan hanya wadda ta dace waje alna lil muttaqina imama ka sanya mu kuma mu kasance jagorori ga ga waɗanda suke masu masu tsoron Allah da ni ake zama jagorori da abubuwa guda biyu kamar yadda Sheikhul Islam yake karrara shi ko biyawa cikin maganganun shi balle ya sanya shi shi'ar ga ɗaliban shi sai da sabri واليقين تنال الإمامة في الدين دولة سيدة حقوري da kuma yaƙini da abubuwan nan guda biyu ake samu a zama imam a zama jagora waje an namin hun a immatan ya haduna bi amrina lamma sabaru wa kano bi ayatina yukini dukkan abin da zai zo wannan baya sanya abin da su kasa a gwiwa sun san da cewa allah yana jarrabawa yana jarraba bayan shi ba ka samu hanya ba kawai a shin hudu ka tafi yadda kake so ba in haka nan ne kowa yana iya abin da daular mashakkatu shayar ya ce sadar nasu kulluhun in ba dan wahala da ke da kai ba da kowa ya zama jagora farba bi nafsika an tar'a ma alhamali kenan kakka kakka mai da kanka baya wahala ta sanya ta sanya ka ce ka bar abubuwa da za su amfani kai daman da wahala ita take sanya mutane ake rarrabe su ta yanzu ta aka yi barci kowa ya barci a cikin barci ake karatu a cikin barci ake duka ayyuka kowa ya iya barci amma da ke aiki ne aikin da wannan yake iya wannan bai iya shi da haka ne mutane za su shiga gaban junansu an lahira kuma haka ne وقال تعالى وجعلنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا من سنياسو جاغورو لي وأن suke umarni. da wanda suke shirya da umarninmu kaga sai da haƙuri kuma mutum zai tsaya kan umarnin sai an abi amur jarir ibn abdullah shi ya ruwaito wannan jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta dab da abun da dab da rasuwa annabi alaihi salatu rasuwa annabi alaihi salatu wassalam ya sanya hadithin ganin Allah sahabai da suke cewa suna jin daɗin abun da wannan hadisin saboda jarir shi ya ruwaito shi yanan babu zancen a ce wannan hadisin babu shi asalin labari ne labari kuma ba a shahi shi ya kala kunna fi sadrin nahari inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace farkon kamar da jijjihin sahiya sadrin nahar abun da kama abin da ne kir sadar shi ne kama sadar shi ne kirji ma'ana harkon shi kirji sama sama yake ta ce inda rasu sun kasance wajen manzo sarasana faji a hukumun urat sai wasu mutane suka zo waɗanda suke urat ba su da tuhai mutajabi annimar awil aba waɗanda ne kir suna wannan a wannan din da ke tattare da su a baya wannan dan kayan da ke kansu abin da kaya ne wanda suke sun yi rata-rata mutakallidi suyuf wanda sun rataya wannan takubbansu wana suna da takubbansu wanda suka rataya a jikinsu ammatuhum min mudar mafi yawansu daga mudar mudar kabila ce wadda annabi annabi ma cikin kabilan abin da babbar kabilan mudar a cikinta ƙuraish take shi yasa wannan wannan wakil suna ɗaya daga cikin wanda suka yaƙi abin ne wanda suka lokacin da musailama ya zo da wannan da ya shiga wajen musailama suka tattauna da shi ya sai ce kai ka san da kai ka san da ni na san da ƙarya kake ya ce amma ya ce kazzabu daqiq khairun indi in sadiqi mudar eh eh makaryaci dai na kabilar daqiq saboda sakafi ne shi ya ce ya hiya mini mai gaskiya na kabila wannan mudar ya ce bal kulluhum min mudar ya dan dukkan su ma cikin mudar yan kabilan mudar ne fa tama'ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai fuskan manzo sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin juna lima ra'a bihi min al-faqa saboda abin da ya gani a tattare da su na damuwa da rishi fa dakhala manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya shiga cikin gida thumma kharaja ya kuma hutu tana ya shiga ya nemo wani abu ya ba su bai samu komi ba fa amara bilalan bayan haka sai manzo sallallahu alaihi ya umarci bilal fa adana wa aqam yayi wannan kiran sallah da kuma ta da sallah fa sallah sai ya sallah thumma khataba bayan sallah sai manzo sallallahu alaihi ya khutba fa qala nan khutba ana nihin yayi wa'azi eh ba khutba ta juma'a ba ko ta wannan eh almuhimmi duka bayani ana kiran shi da khutba التي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة التي إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد التي تصدق رجل من ديناره أتي النبي صلى الله عليه وسلم اختصار باين مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ke tasaddaka rajulun ya ce wani mutum ya yi sadaka min dinari daga dinarin shi dinarin shi da ya mallaka min dirhami wani kuma daga dirhamin shi amma wani yana sadaka da dinarin da dinarin shi wani yana wannan sadaka da dirhamin shi min thawbihi wani yana yi da tuhahin shi min sa'i burrihi wani da tiya da albur din shi min ta min sa'i tamrihi wani kuma da wannan tiya ta dabinan shi ta ce hatta kala sai da ya kai ya ce walau bi shakki tamra ko da da ɓare na dabino fa ja a rajulun min al'ansar bayan annabi ya faɗi wannan kamar yadda ya zo cikin riwaya mutane sai suka ɗan yi jinkiri ya fa ja a rajulun min al'ansari bi surratin sai wani mutum daga cikin ansar ya zo da wannan kamar ɗan wannan tsumma wanda a cikin shi ake sanya abin da makayi ne na tsumma wanda ake sanya hatsi a cikin shi ko wani abin wannan abinci da surratin kadat ya kafuhu ta ajizu an wanda hannun shi ma ya kusa ya kasa ɗauko wannan wannan abincin da ya zuba cikin wannan wannan buhu bal kad ajazat ya ce kai ta ma abin da ta ma kasa ya ma kasa kawo sun ma tataba annas da kele kawo shi kuma tataba annas bayan shi sai mutane suka yi ta bin juna hatta ra'aitu qaumain ta sai da naga tilin tilin wannan abinci me ake ce mishi ha me ake ce mishi an tila abinci roro shi ai hadowan ne ko huddo diyan abin ciro diyan shine roro mu roro huddo abin da turo ɗiyan shi ne roro eh kamar eh wani an tila haka wanda ya ɗan tudu wanda ya bai sama yadda su sai da ya ga irin wannan guda biyu in ta'anin wasu yaba na wannan abinci da da tuhahi hatta ra'aytu wajha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal yace sai da naga fuskan manzo sallallahu alaihi wasallam duk tana tayi walwala ta saki ka annahu ka annahu mudhaba kamar abun da kai ka ce zinariya ce abun da yanda kamar zinariya tana walkiya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة dukan wanda ya sannanta a cikin musulunci sunna wadda take wadda take kyakkyawa falahu ajru yana da ladanta wa ajru man amila biha da ladan wanda ya aiki da ita min ba'dihi bayan shi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay ba tare da an rage min ghairi an yunqas ba tare da an rage komi daga daga cikin ladan su ba yanan nan menene sunna mutum ya sannanta wani abu a cikin musulunci shine abin dama akwai shi mutane sun bar shi ko sun manta shi ko sun jahilce shi mutum ya zo ya sake ta da wannan abu shi ne sanna fil islam ba mutum ya zo da wani abu sabo ba abu sabo da zai iya zuwa da shi cikakke ne abin da yake cikakke kuma ba abin da zai iya sawa a ciki kuma koda ya yi kokarin ya sa za a jefa mai abin shi sai dai ya yi wahalar banza shi yasa wasu suna kawo hujja da wannan tarawih wanda umar ya dace ni'matul bid'a hadi yana abun da bid'a amma akwai akwai ta kware akwai ta banza umar radiyallahu anhu bayani bid'a ta shari'a eh umar yana nihin bid'a lugawiyya ana abin da babu shi da babu shi bayan babu shi ya mutu ko kuma aslan ko an bar shi ya sake mai doshi shine abinda abin da yake bayanihin lo abin da bid'a bid'a ta shari'a hakikiya ko kuma ana malamai sai wasu malamai suna cewa ya hudu shi ne ala sabilin mushakala mushakala wannan kun uslubi ne na larabci akwai a cikin qur'ani akwai shi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha tabi'un sayyi'atin yanzu mutum ya abin da ya mare mutum alkali ya ce ya mare shi ya rawa marin da alkali ya sa shi ya yi wannan sayya ce adalci ne eh hukumci ne abin na shari'a amma aka ambace shi sayya eh alasabilul mushakala eh kamar yanzu tana abin da umar da ya fito ya ga mutane ce abin da yadda za a kaddara magana tana wani wanda bai gane bai ce wannan bid'a ce to inda wannan bid'a ce to bid'a ce nimal bid'a madalla da wannan bid'a ba yana itlaqin bid'a ga wannan aikin ba aikin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi dan wa wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a wanda ya sannanta kuma sunna wadda take mummuna a cikin musulunci kana alaihi wizruha akwai zunubin wannan aiki da sunna da ya sannanta a kan shi wa wizir man amila biha da aikin da zunubin wanda ya yi aiki da ita min ba'dihi bayan shi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay min ghairi an yunqas kenan ba tare da an rage wani abu daga cikin zunubansu da rawahu muslim muslim ya rawaito shi qawluhu mujtabin an-nimar wa bil jim da jim ake karanta shi wa ba da الألف باء بايا ألف أقوي باء موحدة والنمار جمع نمرة وهي كساء ريقات من صوف مخطط ودا كنت لو صوف ودا كذا خطوط ومعنى مجتابيها أي لابسيها وأن سنسنيا وأن كاين قد خرقوها في رؤوسهم وأن kawai suka wannan kama kowa ake kawai a sanya wajen kai kawai ake yin su أساسا إن سوت به كبجي والجوب القطع الجوب شيني أبون ده جوب بالعرب شيني ينكي أب ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة بالواد أي نحتوه وقطعوه ونسكي wannan yanko dutse sannan su kera wani abu da shi wa kauluhu da ma'ar huwa bil aini al-muhmala da aini wadda ba ta da iya ba ta da da ai ta gayyara ya canza wa kauluhu ra'aytu kaumaini bi fathil kaf kaf ne ana mata fatha wa dammiha ana iya kuma karanta ta da kum ai subratayn daga cikin kum da ma sunan kum din shine sum shine tunan tunan abinci kamar kissa wannan sahibu sabra lokacin da marar alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga gashi abun da wannan sub- sabra sai annabi alaihi salatu wasalam ya sa hannun shi a ciki sai fa asabat yaduhu balagan sai ta mahadi mahadi ya sahibu sabra ya ce asabatu sama wanda annabi ya ce abun man gashana falaisa minna aiwa ya ce halla abu wannan ja'altahu hatta yarahu an-nas liman gashana falaisa minna وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المؤجمة وفتح الهاء والباء الموحدة المؤجمة دين أكتي المؤجمة معناه وند ميتا المهملة وند بايدة وفتح الهاء والباء الموحدة ما أكتي الموحدة ميتا بدا أيوة. أمم. قاله القاضي إياد قاضي إياد ya faɗi ma'ana shi ya yi bayanin wa'annan kalmomi wa gairuhu da wani ƙadi iya zama wasu hafahu ba a bahun wasu daga cikinsu sun yi tasirifin shi ma'ana sun haɗe shi da kuskure sun canza shi bakala mudhuna ma'awun ga mudhaba ƙi wannan sai mai da shi mudhuna bidalin malatin wa zammil ha'i wa bin nun wa kaza da batahul humaidi haka alhumaidi ya yi zaɓin shi alhumaidi mai wannan na aljam'u bai na sahihai aljam'u bai na sahihan shi ne mai abin da asinna saboda akwai humaidi wanda wanda shekun bukhari ne ba shi ake ne ba abdullahi bin zubair ba shi ba wannan mai aljamu bai na sahihai ya ce wasu sahihu almashhur huwa al'awwal ce mai inganci wanda kuma shine shahararre magana ta farko walmuradu bihi alalwajihaini ya ce abinda ake nihi da shi dai a cikin duka fuskokin guda biyu as-safa kama tsarki walistinara da haske da kyalkyali kamar yadda zinariya zinariya ke kyalkyali يأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سمى القتل yace babu wata rai da wadda za a kashe a kan zalunci ba ce ya kasance dan adam na annabi adam na wannan wanda na harko wanda ya kashe dan uwan shi yana da kaso daga cikin zunubin kisan wannan saboda shine ya sannanta ya sannanta kisa shine mutumin da ya fara kashewa wanda dukkan wanda zai biyo bayan shi yana koyi da shi kenan dan haka duk wanda ya kashe shi ma yana da yana da kamashi akwai tambaya وعليكم السلام ورحمة الله ومن تاب تاب الله عليه wanda ya to ko shirka ya shirka yana saman abin ya kisa abin ko shirka ya in ya tuba Allah yana gafarta mashi wa alaikun salamu mutanen a ta wannan lokta sallolin biyar sallar da ake a mata kiran sallah a yi kama a wannan salloli guda biyar sauran sallah ta na fila in ba da shari'a ta tabbata ba a hada mutane a yi ta ba sannan kuma ba masu ba mata ikama ikama farilla ake ma ikama
hadisin da annabi yake na an kira sallah hadisin da annabi yake an kira sallah don mutum ya yi ta masallaci shine
da hadisin abu huraira hadisi ne ya tabbatacce amma abin da ake nuna ba kan mutum ya mutu ya alwallah ko ya wani kamar ya bar Ya yi sallah.
a- ya tafi wani waje Eh. amma yanzu na aina kana nan aka yi kiran sallah sai ka bari can kana cikin abin akwai masallaci da za ka je kai sallah yi sallah da samu ba sallah ba